نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم والعلم أفضل الأعمال وأقرب العلماء إلى الله تعالى وأولاهم به أكثرهم له خشية مم.
وفيما عنده رغبة الله أكبر والعلم دليل إلى الخيرات وقائد إليها مم.
واللجأ إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه واتباع سبيل المؤمنين مم.
وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس نجاة to shi kenan Allahu akbar malam ya ce wal ilmu afdalul a'mal wato ilimi mutum ya fahimci addini na musulunci da kyau Mm-mm.
ya zamanto kullu shay'in ya fa'aluhu fil islam Mm-mm.
yas'alu anhu Na'am.
wato dukkan abin da zai aikata shi a cikin musulunci idan bai san hukuncin shi ba Na'am.
ya yi tambaya a kan shi ya san shi sannan kuma ya aikata shi Mm-mm.
malam ya ce to ilimi afdalul a'mal shine mafifici daga cikin ayyuka ga baki ɗaya Na'am.
dukkan wani aiki da za ka yi a cikin addini na musulunci Mm-mm.
to shari'a ta musulunci ta buƙaci ka san wannan aikin Mm-mm.
kafin ka yi shi Mm-mm.
amma kar ka yi gaba gaɗi sai bayan ka aikata shi daga baya kuma ka zo ka dinga yin tambaya akan wato hukuncin shi wannan aikin Mm.
an gane ku Mm.
shi yasa al-imamul bukhari a cikin kitabul ilm dinsa yayi babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal Mm.
wato yayi baban da yake magana akan cewa ilimi ake gudanarwa ake gabatarwa da fari Mm.
kafin ka faɗi wata magana daga bakinka Mm.
kafin ka aikata wani aiki daga cikin ayyuka Mm.
ya ce liƙaulihi ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah ya ce fa bada bil ilm wato saboda Allah ta'ala ya ce fa'alam wato kai sani ya yi umarni da a nemi sani Sufyan ibn Uyayna da waɗansu daga cikin malamai magabata kamar yadda al'imamul hafiz ibn hajar cikin taf- cikin fatuhul bari ɗinsa a kitabul ilmi a ƙarƙashin wannan babe ɗin wato yake cewa ko da ba wata aya ko hadisi wanda yake magana akan fadala ta ilimi to wannan ayar ta isa ta zamanto mai zaburar da mu akan mu je mu nemi ilimi na addini na musulunci wato wannan atsar ɗin a al'imam abu nu'ayyim cikin littafin alhiliya haka ya kawo shi da waɗansu daga cikin malamai an gane ko to da haka ilimi shine afdalul a'mal mafifici daga cikin ayyuka gabaki ɗaya ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadithi wato man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din sannan kuma idza arada Allahu bi ahli baiti Na'am.
adkhala alaihimul islam wato idan Allah suba idza arada Allahu bi ahli bi ahli baitin khairan adkhala alaihimul islam Mm.
idan Allah subhanahu ta'ala yana nufin alkhairi ga 'yan wata fami ga 'yan wani gida ga 'yan wata ƙasa ga 'yan wata jiha ga 'yan wata wato yanki a duniya to Allah ta'ala yana shigar da musulunci a cikin zukatansu ya zamanto suna son musulunci da kyau to shi kuma duk wanda ya ce musulmi ne shi yana son musulunci da kyau to hanyar da za ka san musuluncin nan ka fahimce shi da kyau shine kira'a karatu ka tafi wajen gaban malamai ka karanta wannan littafin ka sabke shi ka fahimce shi daidai gulgudo ka sa littafi na gaban shi ka fahimce shi daidai gulgudo ka sa littafi na gaban shi ka fahimce shi daidai gulgudo har ka tsama abin da za ka tsama a cikin addini na musulunci daga cikin rubutu na malaman da suka gabata a salafu salih Mm.
an gane ko malam ya ce wa aqrabul ulama'i ila Allah ta'ala wato mafi kusancin malamai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin bayin Allah to waɗanda suka fi kusa da Allah su ne malamai idan ka cire mursalai da annabawa to saboda su malamai abinda annabawan ne suka zo da shi suka gada sun zo da koyarwa ingatacciya sun zo da kiran bayi zuwa ga ta Allah subhanahu wa ta'ala da bota to bayan annabawa sun bar duniya to wanda suka riki wannan abun suka ci gaba da aikata abin da annabawa suke aikatawa suke yin koyi da abin da annabawa suke faɗa su ne malamai to malam ya ce daga cikin malamai waɗanda suka fi kusa da Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah tabaraka wa ta'ala wato yake alfahari da su a wajen mala'ikansa wa aulahun bihi mafi dacewar malamai da su samu wato kusanci na Allah ta'ala da kuma rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala su ne aksaruhum lahu khashiya wato malaman da suka zamanto sun fi tsoron Allah daga cikin malamai wato daga cikin malamai wanda suka fi taka tsantsan suka fi nesantar abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta musu suke aikata abin da Allah ta'ala ya halitta musu daidai gulgwado to waɗannan malaman sun fi kowaɗansu malamai kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna akramakum inda Allahi atqakum wato wanda ya fi tsoron Allah to ya fi ku karamci da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga anan bai ce ba a ghanakun, bai ce ba a fukarakun, bai ce ba akbarakun, bai ce ba akbarukun, bai ce ba a sannukun, wato ya ce a cikakun. Wannan mai tsoron Allah zai iya yiwuwa shi ne mafi ƙanƙantar cikinku, kowa ya fi shi kwanaki, zai iya yiwuwa shi ne babban cikinku ya fi kowa kwanaki. zai iya yiwuwa ya fi kowa ƙaramin ƙarfi a cikinku zai iya yiwuwa ya zamanto ya fi kowa ƙarfi an gane ko wanda ya fi kowa tsoron Allah daga cikin malamai to wannan malamin to Allah tabaraka wa ta'ala ya fi jin nauyin shi ya fi ƙara kusanta shi zuwa gare shi sama da wanda ya zamanto gashi muna malumta ne an gane ko saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato kamar yadda yake cikin sahihain an tambaye shi game da abin da ya shafi wato man akramun nas daga cikin mutane ga baki ɗaya wane ne mafi karamcinsu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace atqahum lillahi wanda ya fi su kiyayewa dokoki na Allah ya fi su tsoron Allah wannan shine mafi karamci a wajen mutane wato shine mafi karamci a wajen Allah subhanahu wataala qalu laysa an hadha nas'aluka qala fa yusuf nabiyullahi ibn nabiyullahi ibn khalilullahi ibn nabiyullahi ibn khalilullahi wato yace to annabi yusuf alaihi salatu wassalam inde wanda yafi kowa danganta mai kyau ne wato annabi yusuf kenan babba dan babba jikan babba tattaba kunnan babba annabin Allah dan annabin Allah yaqu dan annabin Allah ishaq dan khalilur rahman annabi ibrahim alaihi salatu wassalam suka ce ba wannan muke tambaya ba yace fa amma adinil arabi tasaluni khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faqihu haka ma yake alaihi salatu wassalam ya faɗa wato a ƙarshe yace mutanen kirkinsu a lokacin jahiliya su ne mutanen kirkinsu a cikin musulunci amma da sharaɗi idan suka fahimci addini to don haka dole sai an fahimci addini sannan kuma ake kiyayewa dokokin shi mutumin da bai san addini ba to duk tsoron allan shi da kuma wato ibadar shi za a ga yana yin ibada ne akan jahilci saboda wato bai san makama ba bai san masaka ba bai san hawa ba bai san sabga ba an gane wa fi ma inda hura batan sannan kuma wato malaman da ya zamanto sun fi kowa kwaɗayi cikin abin da yake wajen Allah tabaraka wa ta'ala na rahama wato sun fi kowa kwaɗayin samun rahama daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala malam ya ce wal ilmu dalilun ilal khairati wa ƙa'idun ilaiha malam ya ce ilimi da ka sani wato ilimi wanda yake na addini na musulunci wato dalili ne wato jagora ne wanda zai ja ka zuwa ga alkhairai masu yawa zuwa ga ɗimbin alkhairai wanda an tabi nafsika la ta'rifu mada hada alkhair Mm.
kai mai ilimin da kanka baka san ba ina ƙarshen wannan alkhairin yake Mm.
kullum zaka dinga jin zaka dinga cin gajiyar wannan ilimin naka Mm.
za ga ba dan wannan ilimi da Allah subhanahu ta'ala ya baka ba Mm.
da ba za ka iya zama a cikin suwana ba Mm.
wanda sun yi sa'anni da tsahinka Mm.
sun yi sa'anni da yayinka kai ne karami a cikinsu amma wannan ilimi shine wato hamzatul wasuli a tsakankaninku ba dan ilimi ba ba yanda za a yi wani ya rama ka jeje kohol gidan shi amma ka ganka a cikin gidan mutum tsuluf saboda ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala yi maka ba dan ilimi ba wato bayan da za a yi ka zamanto kana da kasratut tanaqulat yawan tafiye-tafiye ka je ka can ana buƙatar ka nan ka zo ana buƙatar ka can ka je ana buƙatar ka wato al'umma zaman lafiyar ta shine ta dama da kai wannan ilimi kenan amma in ya zamanto kana jahili ungurmin jahili wa zai neme ka wanda kuke zaunan ma tare da su ka ishe su so suke ka bar gurin an gane ku wa qa'idun ilaiha sannan kuma ilimi jagora ne zuwa ga dalilai zuwa ga alkhairai Mm.
an gane ku idan aka ce alkhairai ba wai ana nufin kuɗi ba a alkhairai shine wato zaka tara wa kanka ɗimbin lada tun kana duniya wanda kuma bayan ka mutu wato zaka fara cin moriyar abin an gane ko alkhairi ne mutum ɗaya a dalilinka Allah ta'ala ya fahimtar da shi addini na musulunci ba ƙaramin alkhairi ba ne wannan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa ga aliyu ibn abi talib yake cewa fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'ami wato Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mutum guda ɗaya tal ta dalilin da'awarka ta dalilin bayaninka da kai zuwa gare shi ga addini na musulunci to ya fi alkhairi a gare ka sama da a tara maka jajayen raƙun garke guda to kaga mutum ɗaya kenan to ina ga wanda a dalilin shi mutanen unguwar shi ga baki ɗaya suka fahimci addini na musulunci ina ga wanda a dalilin shi mutanen unguwa ga baki ɗaya suka san abin da ake cewa al'usulu salasa suka san abin da ake cewa akhdari su qawaidi su ishmawi wannan za ga cewa zaka tara wa kanka dimbin lada wanda a gobe kiyama zaka dinga tunanin ina ma dai a ce ga baki ɗaya rayuwarka a koyarwa ka karar da ita an gane ku an gane wannan mu idan aka ce alkhairi ga baki daya wato awwalu ma yatabadaru ila azhanina wato huwal mal farkon abin da zamu fara tunani da tsammani ita ce dukiya ita kuma dukiya wannan abu ce wanda take mai kaskanci a wajen Allah abubuwan da suke masu kyawo din masu tsadar a wajen Allah ba ma waiwaye zuwa gare su an gane ko واللجو إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم نجاة غاتن نجاة ne inda malam ya tsaya malam yace wallaja'u ila kitabillahi azza wa jalla fakewa zuwa ga littafin Allah azza ya buwaya wa jalla ya girmama wato idan mutum wani abu ya tsananta a gare shi bai san ba wato abin da zai kama bai san madafa ba to ya fake zuwa ga littafin Allah wato ya je ya diba hukuncin wannan abin a cikin littafin Allah alkur'ani kali ya yi wato kali ya bugi kirji ya je ya aikata wannan abin daga baya kuma ya raka kama kami wa sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wa sallama da kuma fakewa zuwa ga sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wato mutum ya bincika bukhari ko muslim ko abu dawuda ko tirmidhi ko nasa'i ko ibn maja ko darimi ko dara kutsuni ko musnad ko muwatta an gane ko ko mu'jam ko mustadrak ko eh, sihah wato ya leka domin ya samo wannan hukunci ko kuma su al-musannafat musannaf na ibn abi shayba na abdurrazzaq as-sana'ani wato ya leka waɗansu daga ciki akan matsalar da wato yake nema yake bincike a kanta yana magana ne akan abin da ya shafi wajabcin wanka saboda kaza to sai ya leka cikin kitabul gusuli ya karance bukhari ya karance muslim ya karance muwatta ya karance alkutubul baqiya wato sauran littattafan ya fake zuwa ga sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wato duk abin da zai in dai iyakacin ilimin shi wato a iyakacin gwargwadon yadda ya fahimci alkur'ani babu wannan ayar da take magana akan kaza to sai ya yi kokari ya koma zuwa ga sunna ta ma'aiki kada ya kasa a gwiwa ya yi kokari to wannan najatun akwai tsira a cikin yin hakanan din in ya zamanto mutum ya saka wato littafin Allah alkur'ani da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu su ne a matsayin alkalai a gare shi abinda suka umarce shi zai aikata abinda suka hane shi zai nisance su zai nisanci wannan abun to shi kuma zai tsira duniya da lahira na'am واتباعي سبيل المؤمنين وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس مالا يتي da kuma bin tafarki na muminai tafarki na muminai waɗanda suka gabata anan malam yana magana akan al'ijma'u idan ya zamanto an samu wata mas'ala wanda lam ya tadarraq ilayha al-Qur'an wala sunna to sai ka diba a magabata akwai ijima'i akan wannan matsala ko babu in ka samu ijima'i to wajibi ne akan ka kai riko da shi bai halitta a gare ka wato ka saba wa malamai ka ce to ayar nan wannan hukunci din da malamai suka tafi akai ba su da aya ko hadisi ga baki ɗaya kowa daga cikinsu kawai wato lalumai ne yake cikin duhu kowa ya istishahadi ne da kaza da kaza da kaza wanda a ciki kuma wannan istishahadin nasu duka wato babu abin da ya shafi wannan matsalar ijma'i na malamai wato hujjatun min al-hujaj akwai wato wato hujjoji guda uku wa guda hudu wanda wannan malamai sun yi ijma'i akan su alqur'ani abin da alqur'ani ya tabbatar wannan hujja ne la shakka hakanan sunna ta maiki alaihi salatu wassalam wanda ta tabbata haka ne ijma'i na malamai fi asirin min al-usur wannan shi ma hujja ne a cikin musulunci hakanan kuma kiyasi kiyasi wato waɗansu daga cikin 'yan kaɗan ne suka saba wanda kuma a nan maganar su ba ta tasiri irin su al'imam ibn hazmi zahiri wanda suna ganin kiyasi wato farkon wanda ya fara yin kiyasi shine shedan suka ce to mu kuma an umarce mu da mu saba mishi ko cin abinci da yake da hannun hagu aka ce mu mu ci da dama shan abin sha da yake da hannun hagu aka ce mu mu sha da dama an gane ko sannan kuma abubuwa da dama wanda yake an ce mu saba mishi kuma in muka ce za mu bi shedan to za mu bata to shedan shine ya fara yin kiyasi iblis kenan lokacin da Allah ya ce da shi yayi sujada ga annabi Adam alaihi salatu wassalam ya ce to Allah yana fi shi daraja ni ka halitta ni da haske shi kuma ka halitta shi da laka wanda duhu ce ya za a yi duhu ga duhu ga haske ɓangaren duhu a ce kuma ya fi daraja da ɓangaren haske ai in dai so samu ne shi ne ya kamata a ce yi sujada a gare ni Allah ya ce to ai na fi ka sanin abin da na halitta kamar yadda ya gaya wa mala'ika an gane ko to yin biyayya ga hanya ta muminai wato mutum ya zamanto a al'amarin shi ga baki ɗaya la ya kharuju anil ijima'i bai fita daga ijima'i na malamai malam ya ce wa khairul quruni min khairi ummatin ukhrijat lin nas hakanan kuma wato da yin biyayya ga khairul qurun wato mafificin zamani mafificin zamani min khairi ummatin daga mafificiyar al'ummar da ukhri jatilin nasi aka bayyana ta ga mutane wato shine zamanin annabta dukkan wani zamani a duniya tun daga annaba adam alaihi salatu wassalam har ya zuwa a yi tashin alkiyama wato ba wani zamanin da nagartar shi da kirkin shi da darajar shi a wajen Allah ta kai zamanin annabta zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalamu da sahabbai wanda shine khairul qurun wato da fadar ma'aiki alaihi salatu wassalam wato mafifici daga cikin zamunna baki da shine zamanin da na rayu a cikin shi summal ladina yalunahum sannan kuma zamanin tabi'ai thumma alladhina yalunahum sannan zamanin atba'u tabi'ina an gane ko amma duk waɗansu zamani duk wani zamani wanda yake mai nagarta sai ka sayo waɗannan zamunan guda uku sannan zaka sayo shi wancan to amma a cikin zamanin annabta kaga an samu cuwa-cuwa a ciki a ciki an samu mutanen kirki da yawa sun fi yawa an samu kuma lalatattu wanda yake nuni akan cewa ashe duk zamani komin nagartar zamani ba zamanin da za a ce duka ga baki ɗayansu ba 'yan adawa a ciki Eh, ba wani mulkin da wani mai mulki zai yanda ake jin daɗin mulkin shi a ce ba ɗan adawa a cikin tafiyar mulkin shi dole sai an samu 'yan adawa na'am ففي المفزع إلى ذلك العصمة malam ya ce fal'ismatu wato kariya tana tabbata ne fil mafza'i ila zalika cikin fakewa zuwa ga waɗannan abubuwan da malam ya ambata a baya ilal kitabi wa sunnati wal ijma'i wa salafi salih na'am نعم وفي اتباع السلف الصالح النجاة malam ya ce wan najatu hakanan kuma tsira tana tabbata fittiba'i salafi salih wato cikin bin lawalin wato shuɗaɗɗu waɗanda suke managarta mutanen kirki wanda suka yi wa addini na musulunci hidima suka wato ɗako mana addini a lokacin da yake da wahala suka kawo mana shi cikin gari inda ba wahala kowa zai amshe shi نعم wanda yake da imani mai kyau zai yi imani wanda imaninsa na jabbu ne zai yi imani wato su ne as-salafu salih نعم sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina na'am وهم القدوة في تأويل ما تأولوه Mm.
واستخراج ما ما استنبطوه malam yace wa humul qudwa to waɗannan as-salafu salihi su ne al-qudwa abun yin koyi da su wato su ne wanda ake yin koyi da su Mm.
fi ta'awili ma ta'awwalu cikin fassara dukkan abin da suka fassara shi Mm.
duk wata aya ta alkur'ani ko hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalam Mm.
idan ka bashi wata ma'ana wanda ba ita ba sahabbai suka bashi ba ita tabi'ai suka bashi ba ba ita ba atba'u tabi'ina suka bashi ba Mm.
to anan ka zo da babban abu dole ne ya zamanto fassararka ta dace da fassarar magabata dole ne ka samu wani daga cikin magabata wanda ya tafi akan wannan ra'ayi Mm.
amma kai ɗaya tallin tal kai ɗaya tilo Mm.
ka ce kai yadda ka fahimci wannan abin kenan a'a wannan ba addini ba ne Mm.
addini dole ne sai ka yi shi ala fahimis salafi salih dole ne aya ce ta alkur'ani to wane ne magabacinka akan ta akan wannan fassarar hadisi ne na annabi waye magabacinka akan wannan fassarar ka ce to aini da hausa nake muku eh ka ce to eh a ce to ka huddo ka jayo bakin ka fassara a shi an gane ko wato wannan shine abin da addini na musulunci ya koyar نعم yanda sahabbai suka fahimce shi tunda sahabbai su sun yi karatu ne a gaban tushen eh kai kuma ka yi karatu ne a can ƙarshen shika reshe reshe to kenan dole sai an zo tushe an gane ko ka ce kai da ka- da kake can kai baka kai wani hamsan ba ma amma ka ce so kake ka gina gindi irin yadda sabai suke da kwai gindi ka ce kai ma so kake ka sako wannan hamsan naka ya zo ƙasa ya maka gindi ya yi sama ba zai yi ba dole ne sai ka samu wani daga cikin sahabbai wanda ya tafi akan wannan fahimtar ya ce to a zamna lafiya in wannan fahimtar tashi ya bar duniya a kanta shikenan falla alhamdu kana da kai magabaci amma in ya zamanto ba ka da magabaci a cikin tabi'ai wala mina ta- wala mina sahaba wala mina tabi'ina wala mina tabi'i tabi'ina fa qauluka ghairu maqbula an gane ko maganar ka ba za a amshe ta ba na'am wastikhraji mastanbaduhu sannan kuma sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa to su ne ababen yin koyi da su cikin wato neman fitar da mastanbaduhu abin da suka yi istinbadin shi wato abin da suka haƙo shi suka ciro shi daga alƙur'ani ko sunna kuma suka gina hukunci a kai wato da su ake yin koyi duk wani abu wanda kaga cewa gashi aya ce ta alkur'ani zaka ji an ce a cikinta a wannan ayar ce al-imam wani yayi istinbadi ya fitar da hukunci sama da hukunci goma wani sama da hukunci ashirin saboda abin da ya shafi istinbadi wannan kuma akwai abin da ya shafi wato baiwa Allah ta'ala zai iya bai, baka baiwar da in kai istinbadi a aya ɗaya zaka iya fitar da hukunci guda ashirin amma wani in ya zo sha ayar ɗaya wanda ka fitar da hukunci guda ashirin zai ce shi ban da hukunci uku ko hudu bai ga wani ba a ciki to amma kuma naka wannan ga baki ɗayansu za su iya shiga ƙarƙashin wannan ayar saboda Allah ya ce kaza saboda Allah ya ce kaza dan haka akwai malamai wanda Allah ta'ala ya ba su irin wannan baiwar wato istinbadi irin kamar yanzu al-imamu al-qurtubi cikin al-jami'u li ahkamil qur'an wato za ga in ya kawo aya zai ce fiha masail wato a cikin wannan ayar akwai waɗansu mas'aloli za ga wata ya ce fi ha situna mas'alatan a wannan ayar za a iya samun mas'ala sittin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna a wannan ayar ka gani in ka zo fassara ta cikin minti biyu minti uku za ka iya yin ta to wala inda za ka dauko al-imamu al-qurtubi al-jami'u li ahkamil qur'anin sa wato ka ce da shi kadai kalka leƙa wani littafi da shi kadai za ka fassara wannan ayar to wallahi za ka yi awa goma kana yin ta saboda in ka tattauna akan wannan dalla-dalla za a koma wannan za a koma wannan za a koma wannan saboda idan Allah ta'ala ya baiwa mutum wato hange ya ba shi firasa to za a ga cewa abu kaɗan in ya zo da shi to zai iya littafi guda a kai gashi na littafi ne na ibn al-qayyim wato littafin madaruji saliki baina manazili iyaka na abudu wa iyaka na sa'in wato dukan shi littafin ya gina shi ne akan fatiha amma sai da ya mujalladi biyu wato ba mujalladin da yake ƙasa da safa 500 kowane sama da safa 600 ne wajen safa dubu da wani abu akan fatiha kadai to ka gani akwai wanda Allah ta'ala yake musu kashfi wanda in ka zo za ka karanta littafinsu wato sai kayi da kyau an gane ko akwai irin su al'imamun nawawi al'imamun nawawi wato ya yi niyyar zai yi wa sayowar bukhari wato sharhi da aka zo aka nema daga wajen shi to amma ya yi ta ƙoƙarin ya layinci ya ce lahi jirata ba adalfati ai ba wani sharhi da za a wa bukhari wanda zai fito duniya ta san shi bayan fatul bari fatul bari shine duk wani wanda yake da sayil bukhari la sagani anhu saboda shi sharhi ne li sayil bukhari sannan kuma sharhi ne li kutubi sunna an gane ko to amma yayi niyyar zai yi mishi sharhi mai mujalladi 100 Allah subhanahu wataala ya fara a muqaddima yayi mujalladi guda muqaddima kadai irin ta innal hamdalillah wanda asafa ɗaya wani malami yake yin ta ya yi ta cikin mujalladi guda to kaga cewa lalle mujalladin ɗarin da ya ce zai yi shi akwai littattafai da dama wanda daga kagan su ma kasan cewa lalle waɗannan to wato Allah ya ba su kashafi irin su usaimin a wannan zamanin Allah ta'ala ji kanshi da rahama za a ga cewa masala ɗaya aya ɗaya in ya kawo maka zai ce fiya fawaid mina da fawaid kaza wa kaza zai iya zano maka fa'ida ashirin wallahi zai iya zano maka sha takwas zai iya zano maka sama da ashirin wato aya el karama wanda kai baka ɗauke ta komai ba amma ya kawo maka fa'idodin da suke cikin ta zaka yi mamaki an gane to wannan shine istinbadi na'am wa idza ikhtalafu fil furu'i wal hawadith lam yukhraj an haddihi na'am
an na'am an haddihi to shikenan to shikenan malam yace wa idza ikhtalafu fil furu'i to idan malamai magabata suka sassaba suka samu sabani da juna fil furu'i a cikin reshashika ya zamanto a cikin hukumce hukumce na shari'a an samu sabani na malamai a wannan mas'ala din wani ya ce kaza baya karya alwala wani kuma ya ce kaza yana karya alwala wal hawadith ko kuma malamai suka yi saɓani magabata ake nufi ana wato malamai suka yi saɓani akan abubuwan da suke sababbin faruwa ne abubuwan da ba su zo ba a zamanin annabta abubuwan da irinsu ba su afku ba a zamanin tabi'ai to idan ya zamanto malamai sun yi saɓani akan irin waɗannan matsalolin to lam yukhraj an jama'atihim bai halitta a fita daga ijma'insu bai halitta a fita daga ra'ayinsu waɗannan magabata ɗin malamai wanda suka gabata sun yi magana biya akan wannan masala ɗin to bai halitta kai ka zo da ta uku komin ilimin ka bai halitta kai haka nan ba wato wajibi ne akan ka kai riko da ɗaya daga cikin waɗannan matsalolin an gane ko imma misali mu ɗauka abin da ya shafi cin naman raƙumi cin naman raƙumi waɗansu sun ce yana kare alwala waɗansu sun ce baya kare alwala to baya halitta a gare ka kai ka zo ka ce to ni na yi istinbatsi cin naman raƙumi yana kare alwala in ka ci shi daga zaune amma in ka ci shi daga tsaye baya kare alwala ka ce duka aljamu bai na la'adillati ne a wannan kaulun tsalit ce abin da yake akan wannan mas'ala din magana biyu ce bayalita ba kai ka zo da ta uku haka na irin abin da ya shafi alhawadis mu ɗauka corona wadda ta ku shekaran jiya an gane ko to irin malamai saɓanin da suka yi akai waɗansu suna ganin cewa ya halitta a yi attaba'ut wato a killace masallatai duk waɗansu harkoki na abin da ya shafi wato ijtima'i a daina yinsu akwai wanda suke da wannan ra'ayin ko saboda duba da cewa alwaba ce corona wato wata alloba ce wanda Allah ta'ala ya sako ta duniya saboda ya jarraba bayinsa muminai sannan kuma ya tsoratar da su da cewa akwai fa azaba in ba su shiga taitayi ba suka ce ya halitta a killace masallatai mutum ya zauna a cikin gidansa daga shi sai iyalinsa idan ya fito to inda zai je shin wato kare je shi ya shiga cikin jama'a kowa ya dinga uzurin shi shi kaɗai la jama'ata waɗansu sun fahimci haka waɗansu kuma sun fahimci me kishiyar hakan ɗin wato waɗansu sun fahimci wannan korona ɗin ko da an hana mutane taro to amma ba za a hana su ba masallaci suka ce rufewa masallaci bai dace ba saboda rufewa masallaci ruguza addini ne na Allah kuma Allah ya ce wa man azlamu mimman mana a masajidallahi an yi zikara fi hasumuhu wa sa'afi kharaja an zo kuna cikin ibada a masallaci an hudo ku an sa mai kwado an rufe shi me kenan waɗansu suna da wannan tunanin cewar corona bai halitta ba a dalilinta a ce an hana ne an hana shiga masallaci amma za a iya hana zuwa kasuwa cunkoso na kasuwa za a iya hana cunkoso na abin da ya shafi munasabat irin muhadara da wani malami da ya zo a zauna a saurara wannan za a hana yin wannan za a hana abin da ya shafi cunkoso na wajen walima ta ɗaurin aure walima ta fatiyar suna walima ta rasuwa da makamantansu wannan duka za a hana wannan cunkoso din to amma waɗansu daga gefe guda kuma suna ganin cewa abin da ya shafi sallah ba za a hana cunkoso ba walimomi munasabati ga baki ɗaya ba za a hana cunkoso ba saboda abin da ya shafi cuta la'aduwa wato cutar wani ba ta iya shiga jikin wani sai da ikon Allah an gane ko waɗansu suna ganin koda akwai mai korona ɗin aka zo aka zauna shi ba zai iya shafa wani ba sai dai Allah ne ya nufin wani ya shafe ta an gane ko akwai wanda suke da wannan tunanin cewar ga hadisi kai tsaye daga bakin annabi ya ce la adwa wa la ta kuma ku zo ku raka zancen wani a hana a hana mu'amala kawai mu'amala in kaga mutum ya kwasu da ita kawai Allah ne ya aiko amma ka ce wani ya goga maka wannan akwai rauna a gida akwai wanda suke da wannan ra'ayi to ka zo ka kai ma ka kawo wata maganar ka ta uku ta hudu ka ce to ai mu ma yanzu yanda muke mun kai a ce yanda muka karanci risala din nan mu fara fito da waɗansu maganganu namu kai ma kai a shafin ka na facebook ka ce to kai kuma ga abin da kake gani kaiwa a addini an ce malaman duniya sun yi magana irin su Suleiman Ar-Ruhaili babban malami na na Madina irin su wanda sun kwankwaɗi ilimi a wajen malamai malamai wanda suke masu tsoron Allah malamai wanda suke da ilimin ba wanda suke da awar suna da ilimin ba bai halitta ba kai kai ka saba musu saboda kai a wajen su ba wai ɗalibi ba ko almajirin almajirin almajirin almajirin su ba kai ba an ka wuto kar ka zancen za ka yi magana da su an gane ko na'am
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله أكبر malam ya ce walhamdulillah wato godiya ta tabbata ga sarki Allah to wannan ya kare magana akan hukumce hukumce kuma yanzu ya shunhuda maka duk abin da ya magana zai shunhuda maka yanzu kuma zai shiga yin addu'a ne ya ce walhamdulillahi alladhi hadana li hada wato godiya ta tabbata ga sarki Allah wanda ya shiryar da mu li hada ga wannan aikin an gane ko malamai suka ce a nan akwai attafa'ulul hasan wato fata kyakkyawa wato maganar da 'yan aljanna ce za su yi ta a cikin aljanna shi kuma ya yi amfani da ita ya zo da ita ana shi ne wani daga cikin malamai wato bayan wannan abu muhammad allah ta'ala ya amshi ransa ya rasu ya gan shi a cikin mafalki yana cikin aljanna yana cikin ni'ima ya ce kenan walhamdulillahi alladhi hadana li hadha din wa ma kunna li nahtadi ita ce yake da shi an gane ko suka ce ya kawo ta dai anan da ya kawo saboda somin tabi ne eh amma alhamdulillahi mala yana cikin aljanna wato wani daga cikin magabata ya ganshi a mafalki an gane ko to Allah ta'ala ya ji kan malam Allah ya gafarta mai Allah ta'ala ya albarkaci wato wannan littafin risala ko ya kara albarkatarta an gane ko wa makunna linahtadiya laula an hadana Allah malam yace ba mu kasance ba da za mu shiryu wato mu zo da waɗannan abubuwan gabaki ɗaya tun daga farkon wannan littafin hal ya zuwa nan laula an hadana Allah ba dan Allah ta'ala ya shiryar da mu ba ya nuna mana daidai daidai ce kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce mun kauce mata to ba dan wannan ba ta ba za mu iya zawa nan ba an gane ko na'am
قال أبو محمد Mm.
عبد الله بن أبي زيد Mm.
قد أتيت على ما شرفنا نعم قد نعم قد أتينا yawwa على ما شرط على ما شرطنا Mm.
أن نأتي به في كتابنا هذا قال أبو محمد مالا أبو محمد عبد الله بن أبي زيد المسمى أو الملقب بمالك الصغير نعم wato wannan mai littafin risala a malikiya ana ce da shi al'imamu malik asagir wato ƙaramin maliku saboda shi allah subhanahu wa ta'ala ya huwace mushi da da abin da ya shafi wato ilimi na malikiya da kyau da kyau don haka shi yasa al'imamu zahabi cikin littafin siyaru a alamin nubala wato a wajen siral a wajen tarihin shi wannan malamin tarjamasa wato ya ce wa yuqalu lahu malikun saghir ana ce da shi karamin maliku an gane ko babban malami ne abu muhammad to abu muhammad ya ce kada a taina alama sharatuna an na atiya bihi fi kitabina haza haƙiƙa mun zo mu alama sharatuna akan mun zo maka da abin da muka sharɗanta cewa za mu zo da shi a farkon wannan littafin namu risala wato duk abin da muka faɗa a cikin muƙaddima tun kafin mu shiga sahihul mawdu' to daidai gwargwado kowace mas'ala da muka ce muka za mu zo maka da ita to mun yi waiwaye zuwa gare ta wato ba mu bar ba wato takarra ba komai a jiki ba a bar amarya banza ba an gane ko kowace mas'ala mun zo maka da ita imma an ta kuna mu bassaɗa au mu wassaɗa ko kuma ya ta zamanto wato an yi ishara da zuwa gare ta amma ya zamanto matsalar da muka ce za mu zo maka da ita ba ganta ba a a shimfiɗe da bayani da yawa ba ganta ba tsakatsakiya kuma ba ga ba wata ishara da aka yi to wannan babu duk abin da muka ce za mu zo mu da shi a farkon littafin mu to mun zo da shi sai dai in kai ne baka gani ba نعم na'am مما ينتفع به إن شاء الله من رغب في تعليمه ذلك من الصغار mun rage ba نعم من رغب في تعليمه
na'am ذلك من نعم.
الصغار haka yi a nan ma awwala to shikenan malam yace mimma yantafi'u bihi insha Allahu man raghiba fi ta'limi zalika min as-sighar wato daga cikin abin da wanda yake yin kwadayi fi ta'limi zalika cikin koyar da wannan littafin na- na risala min as-sighari daga cikin yara ƙanana ya koyar da shi ya ƙara fahimtar shi to daga cikin akwai abubuwan da zai amfana da shi Yeah.
abin da zai amfana da shi na ilmomi in Allah subhanahu wa ta'ala ya so wato a nan yana nufin mina sigar wato ƙananan ɗalibai kenan littafin shi risala da yi ta ba ga irin ku ba ya yi ta ya yi ta ne ga almajirai wanda suke basu wuce shekara goma sha biyu ba sha uku ya ce wa munishtaja ilaihi min alkibar ومن احتاج إليه من الكبار ya ce amma daga cikin manyan ma daga cikin manyan ma in an bukatu zuwa gare shi ya ce ba laifi za su iya karanta wato ya halitta muku kuma ku karanta
نعم وفيه ما يؤدي الجاهل إلى- نعم إلى نعم إلى علم ما يعتقده من دينه Mm.
ويعمل به من فرائده malam ya ce wa fihi wato a cikin wannan littafi ɗan ƙarami wanda za ka iya karanta shi cikin kwana goma ko sati biyu ma yu'addil jahila wato akwai abin da zai bayar da jahili wato zai sadar da jahili ila ilmi ma ya ataqiduhu zuwa ga sanin abin da zai kudirce shi wato zuwa ga wato sanin aƙida mai kyau wato zai fahimci aƙida mai kyau kaga wannan littafin na risala wato babu matan tsiku bihil alisina wata a taƙiduhul afida min wajibi umuri diyanat wato akwai malamai da dama wanda wannan baban kaɗai suka yi wa sharhi akan littafi mai zaman kanshi an gane ko akwai littattafai da dama da aka yi akan wannan babi kaɗai an gane ko akwai wato abin da ya shafi a wato littattafai waɗanda suke na malaman da suke almutaakhiruna akwai kuma na almutaqaddimun an gane ko Wal- wa ya'malu bihi min fara'idihi sannan kuma a cikin wannan littafi na risala akwai abin da zai sadar da jahili zuwa ga sanin abin da zai yi aiki da shi daga abubuwan da Allah ta'ala ya farzanta mai irin abin da ya shafi tsarki yanda zai shiga ban ɗaki da yanda zai kama ruwa da yanda zai yi alwala da yanda zai yi sallah irin abin da ya shafi azumi irin abin da ya shafi aikin hajji da makamantansu Mm, ويفهم كثيرا من أصول الفقه وفنونه mm. wa yufihimu katsiran sannan kuma wannan littafin yana fahimtar da wato almajirai katsiran nau'o'i da dama min usulil fiqhi wato na usulul fiqhi wa fununihi da kuma rassa na fiqhu wato zai fahimtar da su idan aka ce usulul fiqhi akwai bambanci tsakankaninta da alfiqhu an gane ko a al-usul shine jam'i ne na asali to usul shine wato masa a- al-masail wato wanda suke a dunkule an gane ko usuluhu masailul idlali wa- wa- wa turuqut tarjihi qaidun tali wa wal ijtihadi min sharɗin zakar au kama kala al-imamu shankidi cikin littafinsa alfiya fi ilmi hadith maraqi suhul wato alfiya fi fi ilmi wato usul fiqi akwai littafin da al-imamu shankidi yayi a bangaren usul fiqi wanda ya dasa mai maraqi suhud ila maraqi suhud na na mamanta karshen shi to amma littafi ne wanda bai ci dubu da ɗaya ne ya haka yato a ciki wanda yake bayani akan wato abin da ya shafi wasu fiqi wanda yake ce alfun wa baitun adadul maraqi laisa bisafirin wala biraqi an gane ko to nan
ومن السنن usuluhu dalailul ijmali wa turuqut tarjih qaidun tali wal lil ijtihad min shartin zakar wa kaunuhu hadha faqat madhkuru na dai na dai manta na na manta tun ina jami'a rabin da in karanta wannan littafin Mm, na'am ومن السنن والرغائب والآداب Mm, sannan kuma wato wannan littafin yana fahimtar da wato yana fahimtar da ɗalibai ya fahimu ya sha bambam da ya fahamu ya fahamu katsiran wannan shi ɗalibin ya fahimu katsiran shi kuma a nan ya fahimu yana yin ta'adda ne yana ta'addi ne zuwa ga mafa'ulai ne an gane ya fahimu ɗaliba katsiran min usul fiqh an gane ko amma idan ka ce ya fahamu sai ka ce ya fahamu ɗalibu fi hadal kitab katsiran min usulul fiqh wa fununihi an gane wa min sunani sannan kuma yana fahimtar da ɗalibi da yawa daga cikin sunnoni abubuwan da aikata su wato sunna ne warraga'ibi da kuma abubuwan da shari'a ta musulunci ta kwadaitar a kansu wal'adabi da kuma wato ladubba wanda shari'a ta musulunci ta tanadawa musulmai lokacin da za su ci abinci da lokacin da za su kwanta da lokacin da za su shiga banɗaki da lokacin da za su fito da lokacin da za su tafi masallaci da lokacin da za su yi barci da makamantansu na'am Mm.
wa ana as'alullah azza wa jalla an yanfa'ana wa iyyaka bima 'allamana Mm.
wa yu'inana wa iyyaka 'ala al-qiyam bi haqqihi fi ma kallafana Mm.
wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim malam ya ce wa ana as'alullah azza wa jalla wa ana as'alullah azza wa jalla ya ce ni ina roƙon Allah azza ya buwaya wa jalla ya girmama na'am an yamfa'ana ya amfanar da mu duniya da lahira wa iyaka da kai wato mai karanta littafin risala haka waɗansu daga cikin malamai suka ce iyaka ɗin nan wato zamiri ne zuwa ga shi ƙari'u kitabi mai karanta littafinsa risala waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce wa iyaka ɗin nan wato yana magana da shi malam maharas wanda shi ne dalilin da ya, ya sa aka rubuta littafin ar-risala saboda malam maharaz malami ne wanda yake da kwai tsangaya yana koya wa almajirai alkur'ani sai ya ga cewa alkur'ani bayan ya koya musu to akwai buƙatar a ce an sa musu littafi wanda za su fahimci addini a cikinsa to sai ya nemi shi malam abu muhammad da ya yi littafi wanda za a sa shi a matsayin shine muƙarrar na makarantar nan ta ta shi malam maharas bayan an yi hifdul qur'an to kuma ga littafin da za a sa a matsayin muƙarrar na fahimtar addini na musulunci to Allah ta'ala ya amfanar da mu da kuma kai akan wannan niyya da kai wannan ci gaba da kake so bima allamana da abin da Allah ta'ala ya sanar da mu shi wa yu'inana sannan kuma wato ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana wa iyaka da kai malam maharas ko kuma kai mai karanta littafin risala alal qiyami bi haqqihi akan tsayawa da haƙƙin shi wannan littafin fi ma kallafana cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mana shi bi haqqihi ad-damiru yarju ila Allah ta'ala wato akan tsayuwa da haƙi na ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin dukkan abin da ya dora mana na dokoki to mu yi kokari mu zo da su daidai gurgudu wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mala yace wala haula wato babu juyawa daga saban Allah babu wata dubara dubarar ka ba za ta saba wato ka daina saban Allah ka ce to ai mu mun san wannan da ba saban Allah ne kuma saboda muna da wayewa da tunani ne yasa ba za mu yi shi ba a'a babu juyawa daga saban Allah illa billahi face sai da kariya ta Allah subhanahu wata'ala wato kariya ta Allah ita ce take sawa ba za- mutum ba zai fada cikin sabo ba amma ba wai karfin imanin shi ba saboda duk wani mai imani ba wai imaninsa ba ne ba shi ba dabarar shi ba ce yasa yake da imanin nan wato kaddarawar Allah ce don haka dan kaga wani yana sabo kai ne zamanto kana zargin shi kamar yadda kake tunanin cewa kai ba za ka taɓa aikata wannan aikin ba a shi ma wato nasiya shi ce biyadillahi nasiya tuka biyadillahi wa nasiya tuhu biyadillahi wato makon kwadar kanka kamar yadda a yanzu kana ganin cewa aikin nan kai kafi karfin ka aikata shi to wallahi zai iya yiwa nan da karfe goma Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ka da aikata shi shi wanda yake ciki a yanzu tsilif nan da karfe goma sai ka ga ya fita kuma fitar da babu dawowa cikinta an gane ku to shi ne ce wala haula wato wala haula an ma'asiyatin lahi illa bi ismatin lahi wala quwwata ala ta'atin lahi illa bi aunin lahi wato babu ƙarfi akan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya face sai da taimakon Allah duk wani wanda ka ga yana bautar Allah subhanahu wa ta'ala yana tashi cikin dare ba za ka ce ba kai wane ƙarfi ne gare shi yana da ƙarfin imani a wani wanda la shakka ya fi ka ƙarfin imani amma ba iya tashi ya kiyamun laili wani wanda la shakka ya fi ka san addini na musulunci amma yanda kake zuwa kai karatu ilimi shi ba zuwa yi saboda kai Allah ta'ala ne ya taimaka maka kuma ya zama to akwai niyyar shi kuma wancan ga niyya amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai agaza mushi ba an gane illa billahi face sai da taimakon Allah al'aliyi maɗaukacin sarki al'azimi wanda yake mai girma na'am وصلى الله على سيدنا محمد Mm.
وآله وصحبه وسلم wa تسليما alihi yayi ana ya saba wa ala alihi ba Mm, to shi wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran wato Allah ta'ala ya yi daɗin tsira da aminci mai yawa ala sayyidina muhammadin abu sa shugabanmu annabi muhammad nabiyihi annabin Allah wa ala alihi sannan kuma tsira da aminci su ƙara tabbata ga alaye na ma'aiki alaihi salatu wassalam wa sahbihi da kuma sahabban shi wato wannan shine karshen littafin risala abinda muka yi daidai a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wato abinda muka yi daidai cikinta Allah ta'ala ya sa mu yi tarayya a cikin lada abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wato saboda dan adam tare yake bai cika goma ba a kuma muna buƙatar duk wani wanda ya ji kusakurai sai ya ƙoƙari ya gyara mana barakallahu fiku